honorable dr ali isa jeshi a takbir honorable dan mike kada su ganka a takbir a gari a rai aka ba shi ga matsala a dabi masu rabi a rasa kira da take na gwa a gari a rai aka ba shi ga malayi a dabi ya rabi a kuma a rasa wannan bawan allah irin hidimar da yake wa azizi ce da allah da ya halice shi kuka kuma zanen mu bai fada shi ba in sai ake kirki za mu fada in sai ya kuma maka tafi na ladin bayan mun roƙi Allah shi ne da ke muka gane cewa wannan ba zai shiru ba sai wace to Allah ka kara gaba da shi idan wani rabu ne Allah ka sa ya koma horabu idan ka taimaki addini ko horabu sai wace Allah ya sa ya koma his excellency Allah ya kara wa rayuwa albarka wani abu da zai ba ku sha'awa sai ka je gobe ka je maza fasa maza ba ce ke kunshi da musulmai da kiristoci ba musulmai ne zalla ba amma Allah saboda adalci wannan bawan Allah ne da rike kowa da an zo zaɓe da musulman da kiristoci su ce mu ne kai ba mu da tsala ce gaba kawai a kama hanya saboda kowa ya ga adalci na mai na addinin musulunci kwanan da mun je mahaifarsa an yi wa'azin jihar ƙungiyar da ta jihar gobe ta yi wa'azi a asalin gare ta mahaifarsa ba a Najeriya amma da jida ba da wanda da muke muku za a tada jihar Gombe gaba daya wa ya ce bai dauka karbi bandala wajen kowa ba taron gaba daya da abincin su da wurin kwa duk abin da ake bukata ya ce na dauka fi sabilillah kuma haka aka bayan an gama kuma aka ce ana so za a gina masallacin juma'a a garin ya ce zan samu fili kuma zan gina masallacin ikare fi sabilillah ai cikin mazaje ma akwai maza karka dauka dan kaba mata ka ciki to shi kenan ka zama namiji ana maganar rijal ka ce gom rijalin wani hannun rijal wallahi ko da kike ta gwaya ba ra ma malamin zuwa sai an zo je gugun na gari bacci ne Allah ya gafarta mana akwai fadawul muhammad wanda saboda daga gare mu yanzu shafin na fada da bayani sauran ba fada da yawa saboda akwai maganar gwanda gwanda kana aka sannan akwai fadawul muhammad bello a birnin kebbi wanda cibu former cibu honorable Muhammad Bello wanda ba Allah tun yana tafsiri a Sokoto duk shekara lokacin yana ci group na majalisar jihar Kebbi zai baro jihar Kebbi ya zo Sokoto mai tafsiri tare da shi aka ɗauke ni daga Sokoto aka dawo da ni Kaduna zai baro Kebbi ya taso ya taho Kaduna ya zo Kaduna ya zauna don ya saurari tafsiri aka ɗauke ni daga Kaduna aka sake dawo da ni na Abuja nan kan ba ce na baku labari ba ga kuna zai shi da idanu kuma duk shekara muna tare da shi saboda kaunar da wannan bawan Allah yake Qur'ani yau shi zaka zaka ce duk mutane mutanen banza ne abin da kama hankali ba laisu sawa ka ji abin nan da su gwi sanata yake laisu sawa wallahi haka ne Qur'ani ne ya faɗa akwai Alhaji Ribado Mudi a takbir ka san da ka je sama Ribado ka san da ina ka fito kuma ka bi a hankali duk da ka je Ribado ka rinka bi a hankali karfe karambani su family na fahimci gaba dai ba musu karambani akwai fadabul salisu musa a tambaye shi wani abu dama hajjansu da tarbe da kasancewa ko yaushe a shirya ake babu daga kafa babu sassautawa wato shi ne galadima na umu ariya umu asha shi ne galadima na umu asha sannan babban taron samu na agaji na kasa kwanaki ma ya shigo amma kwanaki ya yi shiga ne ta aiki shekara kan shi a yi nufa wannan karan kuka shi a shi fararen kaya to shi ka gaya maka ba shiga ta aiki ya kawo shi zai zumunci kawai ya kawo shi ba ya zo official duty ba ne sai za ka yi agaji ka hankalin su a kwanciya sun zai cikin babban riga sun san ba matsala lafiya lafiya zabi sun gama kawo amma da sun zai cikin kayan aiki musamman ko ta jar hula ya sa sai sa jaka mana to bana azabi da zaka ga hankali sai a kwanci a sai ayi taro lafiya an gama lafiya to amma yanzu da rasa ya tabbatar da komai na tafiya ne ne saboda haka ya danka musu kenan su shiga bana abokin su ba zai sa musu baki ba Allah ya ƙara albarka muna godiya ga baki da wajen mamman na majalisi Allah ya girma ku ce da haka wanda account number account number marayu Allah rama shi ba faranta account number ba shugaban Allah ya da muna zamanin shigo wasu da zai zuwa gobe idan ya shigo kuma za mu zo domin kaddamar da ciya mana kwamitin marayu su za fara kaddamar da kayan marayu
insha Allah rabbi ran talata ranar talatin Allah ya da marayu da ake tara wannan gudunmuwa za mu gansu da idanu ranar yaushe talata a gaban ku za mu zana ne za mu su wannan gudunmuwa a yanzu haka muna da maraya sama da guda ɗari biyar da an ɗauki nauyi su suna makaranta suna karatu insha Allah yau shekara biyar duk shekara sai mun ɗauki ɗari akwai shekarar da aka ɗauki ɗari da goma yanzu sun kai wajen maraya ɗari biyar da ake bana ma in ba mutu ba sai mun ƙara ɗaukar guda ɗari kenan daga yanzu za mu fara graduating ko wancan su fara wucewa secondary school sabbi su fara shigowa ta primary ran da waɗannan za a ce mun kure mun kai sun fara graduating daga university sun shiga office kana zamanin zamu ji ana masa magana musulunci suna fara kallon hadarin kaji ana islam yana you know you know you see you see zai yi zai yi da kuma auren da marayu mata sannan aure da marayu mata sai wata wata ɗin kafin ramadan mun aure da guda talatin kuma da wannan gudunmuwar ba shi zai mafi shawa ba guda talatin ɗin da guda goma a cikin su ma haddatan ƙur'ani yarinya ubanta ya mutu uwarta ta mutu ta makalkalin ƙur'ani sai da ta haddace ƙur'ani ya zo sittin dangin duk talakawa an rasa wanda zai aure da ita har ta zata ƙur'ani da ya zo sittin akan da ba mai aure da ita shugaban ce me amfanin rayuwar mu in dai malaria za ta haddace ƙur'ani ya zo sittin a ce an gagar aure da ita ya ce duk sanda za mu auren da marayu ala rabobi marayu an ba su su guda goma nasu ne wannan bada da sauran marayu shi ne sai a ɗauki sauran guda ashirin sunan da marayu ma da ta ƙwarari kuma da mutum nawa mutum goma su ma wurin da su an mutu da yanda ake an musu kayan ɗaki daga ba da kayan ɗaki kawai da aka musu ba har da jari aka ba su wannan ita je ta ɗan rinka kata fara rikici da ango akan kuɗin data tana ɗan yin ɗan sana'a ta tana ɗan yin kanta tana ɗan taimakon kanta har da jari aka ba su insha
Allah Allah ya muku albarka. Amin ya rabu. Zero zero zero four double five three seven five three. Zama mai taka wannan ba na marayu. Triple zero four double five three seven five three. Kullum ina ƙara jin da muku gudu ba ka ba na marayu. Wallahi ba gara ba ne. Ba mu cin kwandala. Ba mu cin ne? Kwandala ba mu ci. Allah rama bai cin kwandala saboda ya karanta Qur'ani. muka ce fiwa wata in suka fiya mana muka sha da kuɗin marayu Allah ya san mu yaji duniya da lahira saboda Allah ba mu abin da zamu siya ba mu abin da zamu sha abin da muke bukata a da kuma ayyamu za su zama marayu Allah ya tausaya musu abin da muke bukata annabi ya ce wanda ya taimaki maraya zai makwabtaka da shi aljanna Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi aljanna duk duniyar da ba abin da yake so kamar a ce ga gida na ga gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma aljanna Allah rama da shi hada kai shi a maka mutum marayu ba ni ma ina ciki gara ta agaji da ke zai gara da dokta shi gara ni ba ba kowa ba da wanda yana ta makwabtaka da annabi shi Allahu akbar wannan shi ne buri kuma in Allah ya da sami makwabtaka da annabi mun yi juna murna an muka da ta ce ka yi shi ce tuni ya ce ai ni ma na ga wannan gari tun yaushe mai shi in annabi ya fito da gidansa ya zama mu za mu fara masa sujjina shi ne faɗi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta ma shugaban kwamitin marayu umra ne ya mai hakura da umra yake sai an gama aikin marayu Allah ya yace na ce ba zai tsare mana harkar marayu na har ta karshen ta Allah ya Allah ka musu albarka Allah ya mai na za mu tashi
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا babban magana إنه يبدأ الخلق ثم ba ta yin su ba ko muku shine wajen abin da za a gina addini ma'aikata a je a yi aiki a riƙe amana a samu abin da za a taimaki addini duk mu yi mu gama in ji Allah ya ce sai kuma mu sake komawa gaban shi wata rana ba haka dukkan mu muna gaban Allah na tashin alƙiyama shi ne ilayhi marji'ukum jami'a jami'a shi yasa malamai suka ce aya da ta sauka ta ƙarshe a Qur'ani mai girma daga kan ta ba a ƙara saukar da wata aya ba shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون aya ta ƙarshe ta sauka a Qur'ani mai girma shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyaye wannan ranar da za ku koma zuwa ga Allah inda Allah Allah ya ce wala ku kiyaye wannan ranar ku kiyaye ta in mun koma ba an koma bane kawai sun mutu wa fa kullu nafsi ma kasabat ma kasabat kowace rai za a cika mata sakamakon abin ta aikata duk abin da kai wa Allah na addini mai kyau sai ka gan shi a rana mummunan sai ka yi ka gan ne shi.
sai ka gan shi a rana ke rai idan kai wa Allah mai kyau wani kafe maka ko kanka kafe maka Kanka.
kanka kafe maka mai wa'azi kan shi ya taimaka ana raba da za a kan shi ya taimaka lada alada yake so ya samu ko da aka ce ku kawo dukiyar ku a gina addini ko ka kawo kanku ka taimaka shi yasa Allah ya ce ilaihi marji'ukum jami'a na
ba ce kullum kuma kar ku ce akwai kullum juziya akwai kullum wace ce kulliya a jami'a ita jami'a ce ne da ganta dukkanin su kafin su ba bara da za a bari Allah ce wa da Allah ya haka alƙawarin Allah gaskiya ne wa man awfa bi ahadihi min Allah ومن أوفى بعهده من الله Allah ya yi duniya gaba daya wa ya ce Allah cika alƙawari gwamnatin Najeriya gwamnatin jihohi sanar majalisa fadar da zama sarki musulmi
ba sa ɗaya budget akwai mai iya cika alkawari kuma Allah shi Allah babu kamar shi shi ne wabar aufa bi ahadihi min Allah duk duk ai la ahada aufa bi ahadihi min Allah na al istifham bi ma'ana annabi na
ba wanda yake Allah cika alkawari to Allah yake ya alkawari gaba da musu mun dawo gaba shi kuna da za a fasa ya daga naka ka shirya ko baka shirya ba kuma ga dama ka kashi ne har kasuwa ta ciwawa ta wani ana dalla ta kawai an gama hajji ana cewa ka mutu da to ba ya mutu ba an ce gidan nan na abuja yana da farashi da yawa ya zabi mu tsare mu fita kuma ba an gama da lissafin da lissafin abin da ka mutu kamar ya ce in samu wasu tabbatar ana kawo a maza da kyau na tana gana maka ba ta naira dubu ɗari biyu da hamsin kana mata goli to yanzu sai ka ja duba kin gana in aka kawo kyau sai aka mata naira dubu miliyan hamsin a ce wannan da ton na wannan sati ke ku zauna duk idan ce wata shida wata takwas tana karɓar wata rutwani da za a zo a shawarce ta ce da Allah amma ya zuwa ta tube ki ubangiji ne ce a shawarce ta kin amince za a dawo da alhaji ko zan bai zaɓi ne ta ce a dawo da shi yayi ne kuma shi Allah ya ƙara mai gaza wallahi ba za ta daga dawo saboda lokacin ta samu ne ta samu aiki yanzu bai idan mai kuɗi ya mutu kai hatta competition da mata masu kuɗi ke yi wajen haihuwa mafi yawa saboda gado kada ya nake yi kana tare da mace kuna zaune lafiya kuma da yayan ku guda hudu ko biyar duka yan mata kana son su kana kula da su ka sa su makaranta mai tsada sai kowa ma sai ta samu ciki tana haihuwar namiji za a fara samun fitina sai dai ne a kowar gida su zuga ta sai shi gida ta kwace gida dama su mata a ƙida su kai za ka mutu ka basu masu za su mutu su baka
ƙwarai kuwa wannan a ƙida mata ke
sosai to sai a zuwa zuga ta ake to ai ba a hatsarin ba yanzu da an ce ta Allah ta kasance menene ta Allah ta kasance ta mutu ko ita ta mutu duk da kaji mata sun ce in ta Allah ta kasance to za ka mutu
na
sai da fitiki daga gidan na a ce ai kake da ɗan namiji kaza kaza sai a gaba ɗaya sai gidan zama confused in ba a yi sa'a ba fitintunu su rika shigowa ta gagar gayar da ni akwai inda uwar gidan tana da ƴaƴa hudu da ƴan mata sai aka wa amarya aka rinka sadar ciki ƙarshe Allah ya ba amarya ciki sai miji ya mutu ai ba ka za ka ce uwar gida to ki ta kaza dan ba za a raba gado ba sai an ga wasu mai ta haifa maza ta shiga boka ya tabbatar da cikin nan ya zube ya zauna lafiya uwar gida ta maza ba cikin boka aka ce dama Allah ne yake tashi da muke ki ta zo ta shiga saga aka je aka ta bugawa amma da aka ce da ni ke kara da ki ita ma ta shiga boka yi sai abin ya zama kai irin yadda na China in wannan ya harbo wuta wannan ma ya harbo wuta suna haduwa a sojin samaniya uwar gida ta turo na ta bogar ta turo na ta aljanu wannan ya turo ana kilashin asaba to yanzu dai Allah ya hukunce sa amma ya ta hari tambaya da sai fa ɗan tagwaye maza kun sa abin da zai zafi mamaki ba gama ijar ba ba gama ijar ba Allah ya kawo aiwa biyu mai gida a cikin gida aka bude shi ga kabarin ta can kusa amma amarya ta kira fati aka zo da kawayenta aka gaito makana ana kiɗa amarya ta sha ado da kawayenta ana fitar rawa ana za ta ja aji kai kai za ta ja aji kai kai za ta ja aji to yanzu wannan kawo ka ce zai ka tara wani nan kudi ga wata ga wata ta zama hauka ba ka tuna da kanka ba har ke da gausa ana zuwa bashi ka biya ba wai ne za su biya maka bashi ka mutu kuma ka mutu kudu kana waka za ka gina masallaci amma ka gina ba wanda ne za su gina ma masallaci ba an ka mutu su za su gina ma islamiyya su za su rufe mara yusuf aka kai ma kabarin lalin kabarin sa ba ka san da kake yi ba وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Allah ka gafarta mana واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Allah ya ce wa ba su kaddimu da an fasu ku min khairi duk abin da ku gabatar da kawo da kuna yin alkhairi ta ji duhu inda Allah shi ne wanda za ku samu a wajen Allah kar ka ɓata lokacin ka jira wani kar ka ɓata lokacin ka akwai mai arziki Najeriya yana jin gina masallaci kamar dukiya za ta ƙare aka ce kai ya muka yi ƙarshen rayuwa ka canza ka zama na abu kamar dukiya ta ka duk aikin abin za ka da shi ya ce wa'azi na gani shi wani wajen gani shi abokin ya da su alhaji wani ba zan fahimci sunan ba da wasu na kira sunan zafi san su ni ne na zama ciyaman na kwamitin yadda za a tara dukiya dukiya ce ba gaba tara kama ba mu san ya lokacin da muka ɗauka ba wajen tara dukiya da tattaro ta sai muka ga lokaci ya kure akwai bukata a ɗan samu wani part payment na gado a fara basu sai aka lissafi aka ce maza a basu biliyan kaza kaza mata a basu miliyan kaza kaza rabin abin da aka ba maza kaji a yi ne kaji a gama gado a ci gaba saboda tara duke tana da yawa wata a najeriya wata a ingila wata a wurare daban-daban sai ce suna an baku fata kuma waɗanda biliyoyi kun karɓa shi ma baban ku ya fara samun fata ku dan kawo karo karon ko miliyan biyar biyar sai mu haɗa sai a gina masa masallaci a masa kasar jariya wata ba ta yana cewa yana shi gina kan da yake da ko aikin da muka kawo ka kama da gaya nan ta yi da kansa fa kar ka sa mana baki kar ka sa mana baki abin da aka ce kai jagoranci a hadafi ce mu alama mana ba mu ce ka ba mu da shawara ba kuna bukata za mu zo mu tambaye ka ya ce na zama yi bacci ba kwana nan ya kuka duk da ya'ya na ina da musu kyawun da san tarbiyyar da na musu ba za su mu haka ba amma na ce kai ba zai tashi ni da kaina sai inda karfi na ya mutu kan umutu to duk abin da ya samu damar tura shi lahira zan tura shi da same shi a can
Allahu akbar shi da ayat da ana ma karanta mana yanzu ma tu qaddimu li anfusikum min ghairi tajiduhu inda Allah Allah ya inda mu yurda wal kalka thumma yudinu Allah shi ne ya fara da halitta tun kar farko babu ita idan abin mamaki kuma idan aka ce yayi me ya sake dawo da ita mace ce ta yi sabon tuwo sai ta ce ni sai za ta je dumama shi za ka riga na da sabon tuwon da dumame wani ta wahala sabon tuwon shi zuwa da to ita sai sabon tuwon ta hada gari ta tuka ta miya ta komi wai ba a yi mamaki ba da take ta kuka tuwon nan idan ya huce ya sanyi ya kwana gobe zan sake dumama shi ya koma kamar sabo da zafin sa a cikin ta ce a wannan ba zai yi ba da da wannan sakare ne ko ba sakare ba ne sakare ya kare idan Allah ya halice mu babu babu mu wai daga ba ba mu ce zai sake hada mu dan duma ba mu sake tashi mu ci gaba da matsawa gaba abin da ba ta bi mamaki ba وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد Allah ya ce in za ka yi mamaki ai da abin mamaki ne wannan magana ta sa magana ta ce abin mamaki ba abin da Allah zai aikata ba da zai ce mun mutu kuma ya za a sake tada mu Allah ya ce wani abin mamaki wanda ya halicce ku babu ku ya ake magana ta da ku ya zama aiki shine inna hu yad'u al-farqa thumma yujibu liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist domin ya sakantawa wadanda suka yi imani suka aiki na kwarai kuma ya sakanta musu da adalci liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist sai Allah ce ne والذين كفروا لهم شراب والذين كفروا كفروا كما لهم شراب من حميم suna da wani abin sha da shi ne wani abin zamusa wani abin لا غصة za ku sa dubu shaƙi ɗan adam yake idan kana ce in yazo babban guro sai ya shaƙe kafin ya rika ihu yana cewa ta rike shi da ruwa sai Allah ya ce ku ɗaya ku bar shi shi da wani yake yi matauta da ya ɗaga ya kai baki tunanin ruwan kawai yadda ke fuskar ta ya shurbuju fatar fuskar da idanuwa da hanci da komai da laɓar baki duk za su ɗaye su zube a cikin ruwa shi ke da idanu ya koma da kashi ce kashe ba abuwa bai sha ruwa kasar da ke shi da ya shi idan ya sha ruwa ruwan zai narka wannan abincin da aka shi ya narka kayan cikinsa ya sake zuba ta duburan sa Allah ya ce ku ƙara kada shi ku ƙara ba shi abincin shi ne wallazi na kafaru lahum sharabu من min حمل hamim wa azabun shadid da kuma azaban nadi bima ta ga yakfuruna saboda kafirci da suka aikata da Allah Allah ka gane mu daga fada su kafirci آمين sai ya kira gaba da rama
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce wanda ya ja'ala shamsa diya Allah shi ne wanda ya sanya rana ta zama mai haske wato hasken ta abdau haske mai karfi abdau hasken da ke sauke idanu an gane نعم irin hasken gurki la mai karfi shi ne wanda ya ja'ala shamsa ضياء diya'an shi yasa take da zafi saboda karfin haskenta wal qamara shi kuma wata nura sai Allah ya sanya shi zama haske mai sanyi me yasa saboda irin sinadaran da ake kura rana da shi shi wata bai da wannan malamai suke daga nan sai malamai kimiyya suka gano ashe shi wata kamar madubi ne ko idan haske ya hasko sai ka kai kai ta madubi shi kuma wani sai daga sai ya haska maka wani wuri a gefe sai ga hasken jikin madubi shi kuma ya koma can gefe ya haska idan wannan hasken yana da zafi shi wannan hasken zai zafi ba zai zafi ba kuma daga selection na wannan hasken to daga nan da malamin kimiyya suka ce shi wanda selection ne na hasken ne Rana.
da hasken rana shi yasa in duniya ta shiga tsakaninsa da ranar sai a samu kusufi saboda bai sami da jin tosano hasken ba ba da sana'a haska الله أكبر ba gane wannan ba ba zai da ko gane wannan داني shi da duk gurbin da suka gama ya shi karatun annabi da wuce shi su ba sani huwa alladhi ja'ala shamsa diya'a والقمر wa نورا.
qamara ashe hasken wata Allah ya sanya shi ya zama reflection na hasken ne na hasken rana shi yasa ya zama haske mai dadi yake haske duhu bai da matsala amma idan rana tana da mai Zafi.
ta- ko kun ga ranar nan ta fi duniyar da girma abin da za ka ce a gaisa kai karama a sama shi ne ba a wani kasar da ba in an ce ka sauka a kan duniyar nan za ta burkushe duniyar ne kamar ya koma min da ya ya za a yi rayuwa shi yasa kan mutane zai rika fashewa shi yasa dan adam zai yi zufa ya rika biyo a cikin zufansa saboda bala'i yayi bala'i da abin da zai zuwa da yake shi ba ma gane da annabi yake nufi ba annabi yana rashin mil irin wanda na tafiya an san mil na tafiya ko kilomita mita mi mile ko to irin wannan mil na mile shi da annabi da larabci abin da bai sani ba zabta da ke tsakaninmu da rana irin na wancan mil din ne ko kuma tsawon mishi ko tsawon مشي ko tsawon mishi wanda da ciki kirga shi Allah ka gafarta mana يا رب العالمين
sai Allah ya ce sai shi kuma wata wa qaddarahu manazila shi Allah ya kaddara masa yana da masaukai yana da ne yana da masaukai malamai suka ce yana da masaukai guda ashirin da takwas in yana kan wannan masaukin gobe sai wuce masauki na gaba sai ƙara girma sai wuce masauki na gaba sai ƙara girma har ya kura kansa ko daga nan zai fara ne sai fara bata sai fara bata idan ya gama kwana ashirin da takwas ya bata gaba daya idan zai yi kwana ashirin da tara ne to sai kuma kwana daya kwana na biyu sai ne sai ya fito idan kuma zai yi kwana talatin sai ya yi kwana nawa kwana biyu sai ya fito na'am yadda masaukar suke kenan sai malamin ta ce a to yin haka ne ya za a yi kuma a ce an ga wata a gabar kuma ce ya kama a yamma ko gane karatun to da ya ce in ma zai yi kwana ashirin da tara zai mu yi kwana nawa kwana daya in zai yi talatin ya mu yi kwana biyu kenan ko ashirin da tara zai yi kenan dole mu yi kwana daya to yaya za a yi kuma a gan shi a gabar yau da safe daga dare kuma gan shi ya kama a yamma tun da yamma kenan duka a rana daya mai kuyi kwana ɗaya muke mai buya kwana ɗaya muke sai ba da suka ce shi wannan geography shi kuma wancan ilimi ne na shari'a ilimi ne na ne ita shari'a yadda ta ce a yi haka za a yi shari'a ta ce in an gani a ɗauka in an gani a aji kwarai to in an gani babu ruwanmu da ya koyi kwana da komi ko kwana da bayar da shi
na'am saboda wancan dama mene ne geography wata kuma mene ne shari'a ce to shari'a za a yi masarar kwa gara karatu alhamdulillah shi ne wa kaddara mu manazila litalamu adadin sini na wasu sa domin ku san adadin shekaru da adadin lissafi rana da ita ake gane adadin kwanaki idan ta fito sai mu ce ta fara sai mu ce ayi ayi ko in ta fara fitowa sai mu ce an kwana kenan da ita muke gane ayya shi kuma da da shi ake gane shekaru da watanni idan ya bi matakansa matakansa matakansa ya kare su ya sake fitowa sai a ce wata daya in ya kare bin manazil manazil nasa ya kare su ya sake fitowa sai a ce wata nawa wata biyu shi kuma da shi ake gane watanni ake gane shekaru da shi sai sa Allah madaukakin sarki ce ta alamu adadan sinina wal hisab an gane karatu na'am sai Allah ya ce na gaba zalika Allah ma khalaqa Allahu zalika illa ma kalak Allahu wa zalika illa bil haqq Allah ce bin harshe wannan dan wasa ba sai dan gaskiya sai dai gura mu karfi ikon sa bai gura mu shi kai kamata a bauta da ya gura mu kawa ta karshe hannuwa take a harshe take shi da ma kalak Allahu wa zalika illa bil haqq sai Allah ya fassara ta ce fassara ayati qawmi da ya'lamun.
qawmi alam Allah yana bayyana ayoyi dake dake ga mutane masu sani Allahumma ja'alna minhum Allah ka tsaya ba shi su ba ba dan kalaka ta da su ba to dan kalaka ta
za mu kara daya ba
to karanta mu shi
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Allah ya ce inda fi silatin lil wannan da Allah ma ya gano shi wannan maurin fara ba da zan kwana da shi ina ba na da shi wannan sai shi mu karanta ba kin ya yi daidai ko bai daidai ba ya yi Allah ya ce inda fi silatin lil wannan hali lalle sun sassaba wa dare da yini wani lokaci sai yini fi dare tsawo wani lokaci kuma dare sai yini ne sai fi ne tsayi har mu ma nan da muke kusa da kuka yi to muna gane wannan akwai lokacin za ga dare ya fi tsawo musamman lokacin sai kwarai
lokacin zafi kuma sai yi ne ne tsayi me ne yake ba a ciki sanda yi ne yake tsayi an ba ku lokaci mai yawa da jama'a da shi sanda dare yake tsayi kuma an ba ku lokaci mai yawa da ibada shi yasa lokacin sai yake sharbi barci ka tashi ka sharbi nafila ko Na'am.
kai karatun qur'ani kai zikiri kai tasbihi kuma kai sallah asuba a masallaci duk dare ya yi shi ta ƙasashen da suke ɗan gefen ife to kaɗan sun fi gane wannan bambanci na san wani lokaci a london sai ka rasa ma yayin da yake karewa wata gwamnati da suke zuwa ƙasashen turai na san lokacin da za mu yi sallar juma'a ba za ka dawo gida ba dan kafin ka dawo gida la'asar ta yi tsakanin azhar da la'asar da lokaci da daga ɗaya sau da ka za ka ɗaya na gida raka'a biyu ka ɗaya gida minti talatin sai a la'asar sannan ka kama hanyar gida idan agogo da nisa kuma kan kai rana ta ba saboda yinin ba da ba da amma idan aka fara surfa rana abu da dare ka yi bacci ka gaji ka tashi ka yi bacci ka gaji ka tashi dare bai tashi idan aka ga lokacin da yini yake da tsayi kuma sallar tarawih da isha ana son jawo ta baya a wasu kasashen in ba a gama kafin a gama isha a yi tarawih a ce a koma a yi su a fi da zai saboda nan baya da ne Fa'ida to.
baya da ne na yi lakci a garin hamburg sai aka mun tambaya aka cewa me yasa a lokacin sai a bar lokacin zafi ake canza lokaci da awa ɗaya a ƙara maso da time bayan awa ɗaya sai zai tambayi wani babbar abu ko ba abin da ya shafi lokacin sallah sai ji don tafi zaka ma zaka tambayi balin yana sa da zaba a samu wani malami cikin malaman nan ya ansa sai aka sa wani malami dokta wani malami shek sefuti malami su da yana zaune ana kanti a shiga ta su malami ne babban malami ne suna sai ka da aika abin da yake faruwa idan ba a yi wa tabbatar su mu mara da zai yi. saboda lokacin ya yi ya takura mun taɓa sauka a jirgin da shugaba a malaga a ƙasar spain ƙarfe goma da dare rana ba ta faɗi ƙarfe da goma da dare ga rana ina ganin rana kuma ƙarfe goma da dare ko kun san ƙarfe da ake yi sallah asuba ƙarfe uku ake sallah asuba ƙarfe uku na dare kuma rana ba ta faɗi da ƙarfe goma Lalle daren bai da yawa.
to dare bisa awa nawa awa nawa to wannan caccanja lokacin na dare da rana wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da halittun da Allah ya sama da halittun da Allah ya kasa wanda banda Allah babu wanda san adadin su Allah ya ce wallahi la ayatin akwai ayoyi da za su gwada maka girman Allah in dai kana da imani amma sai ke kawai ya tabona ga mutane masu kiyayewa Allah ma jana ne da mutake Allah ka sanya mu cikin masu kiyayewa
Alaka.
ban gara kato tabbaya ta muka daure yau mu ce mu za mu daure Sunan alaka.
sha shida da sha bakwai to bari ku je ban gara kato tambaya ta sha shida na ce to dan gara kato ka ce ba za a yi gidaje shi ba sai ne ƙur'ani ga ayoyi mun gansu a ƙur'ani ba mu san ta su ba da suke cewa mai koyi da annabi mu saurari annabi mu je mu nemi shawarar annabi mu je mu yi kaza annabi eh mu bi annabi mu yi wa annabi da'a mu to a ina ne za mu je mu samu maganganun annabin da za mu yi masa da'ar a kansu da za mu yi masa biyayyar a kansu da za mu koyi da shi a kansu idan za mu samu maganganunsa da aikace-aikacen nashi na ga tafiya na mulki a ciki in dai ka da ko ina ayoyin Qur'ani sai dan kala kafi ina so gare dan kala kafi ga kallon annabi yau ga gare wai dan kala kafi yake gani manzo sai dan kala kafi ce eh ajin da kaji an ce abi annabi ko ai koyi da annabi to abin da aka yi ka je ka karanta Qur'ani idan ka ga aya ta ce wa innaka la'ala khulqin azim annabi kana kan halaye masu kyau to shi ka duba qur'ani zo su halaye ne masu kyau da qur'ani ya ambata to halaye masu kyau din nan sai ka je sai ka yi aiki da su to shine ka yi koyi da annabi kuna ga karatu wai ka yi koyi da wa ka yi koyi da annabi idan aka ce ku bi umarnin annabi to sai ka zagaya qur'ani zo ta aya ce ta ba annabi umarni to sai ka yi aiki da ita to wannan shine ka bi umarnin annabi duk abin da aka ce annabi to ka je Qur'ani ka nemo wace aya ce to kai da Allah ya ake so a ga mana nan annabi kun nan ba ya nan. ba nan ne na magana in ka gaba sai ya buɗe ya yi magana to aya zai karanta domin da ya taɓa yin wata magana ba karanta aya ba tunda duk abin da muke so mu sani akan shi aya ba da ba a Qur'ani kenan shi abin da fasara ne bai taɓa yin magana ba ko ya yi aure bai zura da matar ba na da zai yi magana da ita mu ji hirar da ya da matarsa ko su darussa da ya karantar da ita ha in yi baki baya magana sai zai ja musu aya daga nan sai shi wata kila ko mana mun bai kusa ba dan da ya musu mana ba da wani ya bada labarin ga hadisi an samu baki sun zo jin annabi ya musu mana wata kasar ka rika ta shi annabi gumi yake amma shi kulli yana da yana subutu akan addini akan Allah amma shi annabi bai taba magana ba shi ya ga babu hadisin sa ko daya in dai kana son ka san wani abu a kansa sai dai ka karanta Qur'ani anan kadai za ka samu bai taɓa yin magana da shi don Allah bari ba ku misali ku jira mai da zai yi Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Allah ya ce abinda annabi ya kawo muku ku karba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ku ku haɗu suka ce to a wannan wajen bada kai ne cewa da annabi ya raba duk yadda ya ba kowa kowa ya karba to da ya tashi raba wannan ya ba nawa nawa ya raba kuma kowa nawa nawa ya bashi sannan ya yi magana a taron ko bai magana a taron ba har aka gama in ya yi ina magana ta ko duk magana da annabi ya taɓa faɗa a duniya ta lalace babu ita amma magana shi wani wuri ma tana nan maganganu a farfako ne masu nan to na ji daɗi da wannan Allah maɗaukin sun a cikin alƙwarari mai girma ce daga kare da kutu rasulillahi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah ya ce kyakkyawan koyi ya kasance a gare mu a cikin rayuwar annabi Muhammad ke da annabi ya taɓa yin aure ya yi auren Ƙur'ani ya mana bayani a ina za mu samu bayani da ya auren a sunnarsa manzo Allah an masa haihuwa yayi suna Ƙur'ani ya mana bayani bai yi bayani ba ina za mu samu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suna da ya haifi 'ya'yansa sunna ya ma za mu samu matan da ya auren ya muka muka san annabi ya aure Khadija ya aure Aisha ya aure Hafsa ya aure Zainab ya aure waye ina muka muka san ba an aure su Qur'ani ne babu labarin an aure su a wajen dan kana kasa suka babu wa'annan ina ne su muka samu su ina muka samu annabi ya aure ya akwai Abdullah akwai Fatima akwai Ruqayya akwai Ummu Kursum akwai waye akwai Zainab ya muka muka san su dukkan su babu ko fara da aka bata cikin Qur'ani mai girma kenan wannan duk ƙarya ne ba a haife su ba tunda ƙur'ani bai bai bai bai ambace su ba saboda haka bai taɓa yin suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci yayi kasuwanci a ina yayi kiwo yayi kiwo a ina ya rayu da abokansa yayi hudda da su duka wannan babu duk wani record da ke da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu manzo Allah sunan baban shi Abdullahi idan aka ce sunan baban annabi Abdullahi a Qur'ani babu ke da wajen kare kato a ce abdullahi baba annabi ma menene ƙarya ne suna ma bai manzo Allah ne sunanta aminatu na sunan aminatu a qur'ani qur'ani bai faɗa ba hadisi ba gani ka kare sa kake ba hadisi kenan ka kore wa annabi uwa ka kore wa annabi mai uba ko kuma kana da gimo kuma kana san kana da gimo wasu su ce ya annabi suna wuta sai shari su kai ma gaba ɗaya babu su wa ba kana ce bid'a ku rage tsaya wa yaki alama qur'ani yace wala hadal ladina yukhalifuna an amri فليحذر الذين falyahzir يخالفون menene
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب Allah yace masu saba wa wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kake ce su fitina za ta same su ko azaba da hadari wanda umarni ne annabi ya bayar idan za ka samu umurce umurcen da a aka je Qur'ani duk mutum da Allah ya bayar to shine na annabi a to ban gane ba kafin da gidan la ilaha billahi wala bil akhir
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون na'am ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون Allah ce ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba sai aka ce wala yuharrimuna ما حرم الله ma harrama Allah ba sa haranta abin da Allah ya haramta ke dai idan Allah ya haramta dole su haramta ko مم.
wa rasuluhu sannan ba sa haramta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah ya haramta idan za mu ga abubuwan da Allah ya haramta ba ba sa القرآن abubuwan da Annabi ya haramta su kuma idan za mu zo su السنة sai babu sunna babu hadisi babu ko ina dan kada ka idan za mu samu wani abuwa da Annabi ya haramta mu haramta su kun gane ya shafe risalar manzon Allah ce gaba ɗaya da an mutum zai share identity naka daga sanda ya share iyayensa ya share matansa ya share ƴaƴansa ya share abokansa gaba daya tunda babu abubakar a qur'ani babu umar a qur'ani babu usman a qur'ani babu aliyu a qur'ani babu Dala a qur'ani ba abu rahman babu babu babu babu babu babu babu babu duk sabon annabi sahabi kwana ɗaya ne zaidu aka ambata a cikin qur'ani kenan annabi banda zaidu duk duniya bai ga kowa ba bai rayu da kowa ba ka share wa annabi identity ga wani kuma ka share wala yuharrimu ma harrama Allah ورسوله wa rasuluhu a qur'ani ce bai ne rasula من يطع الرسول فقد أطاع الله qur'ani ce bai ne rasula wanda yayi wa annabi Muhammadu da sallallahu alaihi wasallam faqad ada Allah to Allah ya wada domin annabi ne zai koya maka yadda za ka yi wa Allah da annabi ne zai gwada maka wa Allah kada yake وعن
waye gwada mana Allah muka san shi النبي waye buɗe da muka san ubangiji صلى الله عليه وسلم ke nan idan muke wa annabi Muhammadu biyayya wa muke wa biyayya الله ubangiji muke ba ce maka in ka bi Allah ka bi Muhammadu ba amma in ka bi Muhammadu ka ji wa الله ka ji ya zai bi Muhammadu Qur'ani yace wa idza ja'akum amrun min al-amr aw min al-amr
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده ila ولو rasul ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون Allah yake wa sahabbai duk kuke da wani muhimmin lamari ya taso na zaman lafiya ko na tsoro ko na security su bai da shi zuwa ga dan shi tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai saba musu manta shi sahabbai sun yi aiki da wannan ayar annabi ya yi aiki da ayar ya tattauna da shi ina tattaunawa ina za mu samu ina za mu samu duk irin wa'annan information da Qur'ani ya nuna mana lalle a kansu Qur'ani yake fahimta da za'atin fi shay'in farduhu
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر idan kun sabani ya faru tsakanin ku cikin wani lamari da Allah to kuna ta kuwa wani matsalar in dai ta dace farduhu ila la kuma ne ta zuwa ga Allah ya za mu mai da matsala zuwa ga Allah idan ta same mu yanzu shi da mutum tura alqur'ani mai girma ko farduhu ila Allah sai ce war rasul kuma kuma mai lamarin zuwa ga annabi Muhammad صلى الله عليه ya za mu mai da matsala zuwa ga annabi Muhammad kan da yake da rai sai a zaina sai a jiya tafi to dan karaka ya ce ba taɓa zuwa ba dan sa'an taɓa zuwa da an zo da za a yi a ba taɓa zuwa ba. can da bai da kuma idan za mu koma yanzu da lamarin zuwa ga annabi Muhammad sai mu koma zuwa ga ina sunnar annabi Muhammad صلى الله to ai na da wuce dan gane kasu ko ga dan gane kasu ya zo ya rusa islam ne والله
sai sa ce muku arne ne dan baza
قولا واحدا arne ne dan baza arna ne suka shirin shi domin sun kita musulmai a Najeriya yadda suka turo mana marwa mai tafi ne a can baya yanzu ma su ne shi yasa wancan da ya samu failure daga zuwa sai fara daukar makami aka kama layi ko shi yasa wani duk magana da ke ya kama magana zaman lafiya duk magana sai zaman lafiya ya za a samu duk a abin da ke a kasai ta adalci duk ta adalci ta adalci zaman lafiya zaman lafiya in ba rami bai kawo sunan shi in ba rami bai kawo sunan shi islam ne zai share gaba daya kuma ina mai ta muku arne ne kan bada ko na mutu tarihi sai ya ce ai wannan sai dai wata ɗan ƙala ƙasa tambaya ta gaba don ku fahimci wannan shi bai san duk tambayoyin da aka je na ce zai tambaya ɗari in ya ansa guda ɗaya na zama don ƙara ƙasa shi bai san kowace tambayar guda ɗaya da ya ansa ta ya rike ba bai san kowace tambaya na da alaƙa ta ɗan uwarta ba syllabus aka shirya masa da zai bayyana da kansa da kansa kuma ya bayyana da kansa da kansa dan shi Allah ya tabbata mu jahili da bai karatu ba sai nace masa to dan ƙala ƙato magana aikin hajji nan da aka yi tunda ka ce babu ruwanmu da sunna babu ruwanmu da kaza babu ruwanmu da kaza to idan muka je aka yi aikin hajji muka taso daga arfa za mu zo dakin ka'aba to ya za in mun zo ta ina za mu fara kama shi sai ta wannan matsalar da bai sauki ce shi wani ya ɗauka wani mutum da ake cewa buhari da musulun su ne suka kawo ba su kawo da annabi ba duk magana daya buhari bai taɓa magana annabi ba duk magana daya musulun bai taɓa magana annabi bai taɓa magana sahabi bai taɓa magana da annabi ba shi kirawar su yake yi wani su bai taɓa ganin annabi ba bai taɓa ganin wanda ya taɓa ganin annabi bai taɓa ganin wanda ya taɓa ganin annabi ba amma kuma ya da ita amma zai zai a ce a wata kira'a kira'a hamsu hamsu ma hamsu ya taɓa ganin annabi amma ya karbo a wajen wani shi ma wannan ya karbo a wajen har zuwa wanda ya ji a bakin annabi muhammad shi ba da wani bukari ya karbo a wajen wani shi ba wani ya karbo a wajen wani har an kai zuwa wanda ya ji a bakin annabi muhammad me zai rufe mace tsakanin guda biyu inda ba kana jira an gama rushe wancan ka dawo kan wannan bane sai ce marubuci me ke jari ne an da rubuta ya fada sai ce ai qur'ani ya faɗa mana da zamu والآن يجب فإذا أفضتم من عرفات
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يلا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أتيبوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يا إساك على رمى يا إساك على رمى يا إساك على رمى sai ce to ai Allah ya ce aka taso daga arfa aka fararo ya ce to sai a zo a ambaci Allah a mashi'ar haram shi ne muzdalifa daidai ne wannan ranka kaɗan kaɗan to haka guda ne ba ya ce to an gama wannan sauran abin da za a yi nan gaba sai guda da ke sun ma a fi gomin haisu a faɗin nasu daga nan kai ku kwarara kan daga mutane suna kwararawa sai daga mutane na zubowa kalmar faba daga ruwa ya zubo to haka za ga mutane suna kwararawa to daga nan mashi'ar haram kai ka bilbi inda kaga ana kwararawa kai ka ta kwararawa za ka ga har dakin ka ba ka ga yadda duk ake yadda kaga suna yi ko kai ta yara ga yace yadda ake yi kenan kusan da ni in ba wani kuma ba a kuma ba ai bai yi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin aikin hajji ba ai a qur'ani babu inda Allah ya ce ga annabi ya yi aikin hajji ga yadda annabi ya yi aikin hajji ta qur'ani ga yadda ya gudanar da shi duka ina muka samu a sunna muka samu annabi ya yi umra sau hudu ya yi aikin hajji sau daya duka ya karanta da mutane to shi bai yadda da sunna ba ai idan da a ce ya yadda da sunna sai nake to ya za mu sai ce mu yi yadda annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai ce amma Allah mai sauki ce annabi ya yi aikin hajji mu yi yadda ne ga yadda annabi ya yi, ga yadda annabi ya yi, ga yadda annabi ya yi, ga yadda annabi ya yi. amma sai ce a mu dudu mutane inda suke dubu ma su shiga cikin wannan rubutu Qur'ani ne ya faɗa sun ba abiru min haisu a fadar ina son gane aƙidar shi ke ta bayyana a nan bai yadda annabi ya yi aikin hajji ba saboda babu ƙur'ani ke ambata ba in yi da annabi ya yi aikin hajji ya san ƙarfa ta gane to bari ya ce ai ƙur'ani ya ce in da haka ana kwararawa to ka kwarara kawai ta wurin to na yadda annabi bai taɓa yin aikin hajji ba sallatu ka jadala ba wai na yi imani da haka ba na san kada kake dan ƙara kasu amma kan makare a nan gudun bukatar wuce wuri ba zama haska ta an gane ta ba mu je zuwa ma ce ya hau kura yanzu an taso daga mashar haram Allah ba da mashar haram muzdalifa shi ma ya faɗa shi muzdalifa da Allah muka tashi daga muzdalifa mutane muka tashi za mu fara ina muke zuwa daga muzdalifa jamarat jama'a za mu je gida mu jefi jama'atul tun yana ka taso haka ake ko to ai nuna jawo man ayar da Allah ya ce a jefa shaitan a Qur'ani kawo man ayar da Allah ya ce mu yi jabara din to ai sai dan kala kace da kaje da jifa a ita hajji ba shi ba da kansa ya faɗa ya ce jifa ƙarya ne wa ana jifa shaitan wa ya taɓa ganin shaitan ne kan kuna bata mata da lokaci shi bai san daga sanda ya kore jifa ba to ya kore sun ba daidai da harshe a fasan nan mara da gaske da yake jijiyo ya shafi sannan kwakwalwa ma mai dakiki dakiki haka yi cale da zakar mutane ba sai da dakiki mara kwakwalwa ne wanda ana magana yana sa baki har karatu ne saboda ya samu najeriya kasar da wanda suka samu gasar su ba su da yawa ai tun da ne kace ai cin ma abin domin haisu a fasan nan to da an kwararo daga kai na ke zuwa nazari ba ake zuwa da jabatul akaba ka ce jabatul akaba ƙarya ne kuma abin da ya sa bai ce mu yadda annabi ya yi muke da saboda haka annabi ya yi. kuma ba su musu na duniya suke yi amma sai bai tura ta gaba da dala dan dala ta fi wannan tambayar an sata wallahi ga da nake kawai Allah da wani wani ɗan iskan gari dala sai da mashi zai shi ne da zai ga wani katon maza kan kujera na mata mata lokaci zai shi ne shi ne ce wa sahihul bukhari hatta sahihul muslim yake caca sahabin annabi da ya yi sallah sama da dubu biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin makaryaci ne kuma ba abin da aka yi sa'a mashi saboda yana tsaurin gindin arna arna yana da gindin wanda yake wakilta ya ma sani yanzu kana tana zaka kada cikin lissafi wallahi yanzu mutanen Najeriya wajen su da shi da banza ko su ba su da shi ma ya ne magana addini wai sai ne yake ya tun sako hoto ya lokacin da muke matriculation da makarantar shugaba mun sa aka rubuta gawon ana matriculation to ko yanzu ba hoto rigunan dodanni su ne ta kai ne ba ka da aiki banda fada da musulunci mun gina musulunci da aikin makaranta ce muka gina domin koya wa ƴaƴan musulmi aikin jiniya sama da yara ɗari hudu musulmai suke koyan aikin jiniya mu sai ne ka zo ka rusa islam ka rusa addini mu wani muke ya ga in magana mai muke ya za a tallafa wa ke za ka ji da ya ga shugaban izala wani shugaba ya kawo masa ziyara ko shi ya kai wani shugaba ziyara sai ya ce to ga ta ana bauta ko san da ni ya san shugaban izala duk inda ka gashi sai an kulla wa addinin musulunci wani addini na na ga dan majalisu da sanatoci su akwai da garin gwamnati wacce aka taimaka shi naira daya Allah kan gora mu wannan rana da rubutu amma muna cewa ku gina musulunci ko ba mu faɗa abin da kan kasu da shi ke nan saboda an ba ka sani musulunci bai so a gina shi sai kuma zama wani da ke kuma su sun je mora alhali sun je magana ya za a tafi maraya ya za a gina masallaci ya za a gina islamiyya ya za a asibitin musulunci ya za a kaza a gina musulunci shi ko bai da bakin ciki kamar wannan to shi yasa akwai sardauna kaula akwai madakin wane ne wane ne wane ne shi kuma na kwanciyar an raba eh wala
alima ban ba su wannan sakar duk wanda wani sakar ba za ka ma wannan da ke kan sama ce kwarai haka akai ce mu je maha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk